ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعد وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين العلا للدين هم عضد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من غير أن يعدلوا عما إليه هدوا أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلها أبدا حد ولا أمد والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند أيها المسلمون ما زلنا نذكر أنفسنا بأسباب الطلاق في مجتمعاتنا مع اقتراح الحلول المناسبة في ضوء القرآن والسنة حسب الطاقة ومن الأسباب المؤدية إلى الطلاق من قبل المرأة امتثال ما تشاهده من الأخلاق السيئة في الأفلام فإن كثيرا من العناد والنشوز والفجور الذي انتشر في بيوت الزوجية وكان سببا رئيسيا في غياب الأخلاق الفاضلة مما ينتهي الأمر به في الغالب إلى الفراق بعد النزاع والشقاق الطويل هو ما انتشر عبر الأفلام والمسلسلات والتمثيليات وهذا السبب يدور ثلث القرآن على معالجته بحيث يذكر قصص الصالحين من الأمم السابقة ليقتدى بهم في صلاحهم وأعمالهم ويذكر الفجار وطغيانهم ومآلهم وكيف دمرهم الله تعالى وأخذهم أخذ عزيز مقتدر ليجتنب الناس السير على نهجهم والاقتداء في والاقتداء بهم في كفرهم وفجورهم أيها المسلمون إن من الأسباب في ذلك عدم اعتراف المرأة بخطئها عدم اعتراف المرأة بخطئها وإصرارها على ذنبها ومخالفتها والاعتراف بالذنب فضيلة لا يوفق إليها إلا أفراد من الناس وهي صفة من أخص صفات المتقين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقد قيل في تفسير قوله تعالى تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا إن التائبات هي التي تتوب إلى الله عز وجل إذا عصته وتتوب إلى الزوج إذا خالفته وأخطأت في حقه وفي الحديث هذه ناصيتي بيدك لا أذوق غمبا حتى ترضى نساؤكم من أهل الجنة ومن الأسباب أيضا الإساءة إلى أبناء زوجها من غيرها بعض النسوان يسئن التعامل مع أبناء زوجها إذا كان الأبناء من غيرها وهذا من الجهل المقيت من الجهل المقيت لأن الولد الصغير لا ذنب له ولا دخل له في النزاعات ولعله يكون أنفع لك من ابنك وقد أمر الله تعالى بالإحسان بصفة عامة فقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وحذر الله تعالى من الإساءة لأبناء الغير وتغليظ القول لهم وأن ذلك قد يصيب أبناء المسيء وخاصة بعد وفاته قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقبلها وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وقد حكم القرآن بأن أبناء الزوج في حكم أبناء زوجته في الحرمة فقال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن وقال البستين من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان ومن الأسباب أيضا عباد الله الغيرة المفرطة عند أغلب النساء ومن الغيرة ما هو محمود وما هو مذموم وأغلب النساء يقعن في المذمومة بل ربما وصلت ببعضهن إلى حد الجنون والجنون فنون والغيرة المذمومة في الغالب لها صلة بالتكبر ولها صلة بالأنانية ولها صلة بالإعجاب بالنفس وتحقير الغير وكل هذه من الكبائر نعوذ بالله من كبائر الذنوب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله dan uwa musulmi abinda huduwa ta yi bayani a kan a dunkule bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ba mu gushe ba muna bayani game da dalilan da suke wato zama sanadiyar rugurgujewa aure a cikin al'ummanmu tare da bado shawarwari game da hanyoyi na warware waɗannan matsalolin da kuma wato kiyaye abkuwar waɗannan sabubban a ƙarƙashin hasken alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan uwa musulmi yana daga cikin dalilan da suke sanya rabuwar aure waɗanda suna zuwa ne ta ɓangaren mace ƙoƙarin aikata abin da suke kallo ta hanyar fina-finai wasu mata babban abin da ke kashe masu aure shine ba su zuwa makaranta ba su da littahi da suke budawa su ɗauko darasi ba su ɗauko karatun rayuwarsu cikin alkur'ani ba su ɗauko karatun rayuwarsu a ƙarƙashin wa'azojin malamai da suke saurare a ina suke ɗauko tsarin rayuwarsu ta zaman aure ga 'yan fina-finai banza ta haɗo banza ta ɗauka inda 'yan fina-finai suna iya shirya mutane a cikin zamantakewarsu ta aure yaya aka yi su suka kasa zama aure suka dawo shirya fina-finai mun sha ambata cewa mai yawancin masu harkokin fina-finan nan a cikin maza za ka samu wani wanda ya auri mace biyar bakwai takwas sha uku duka ya kore su da ɗaya ɗaya a cikin mata za ka samu wata wadda ta yi aure sau shida ko sau bakwai duka ana samun matsala ta kasa zama aure rayuwa ta yi kunci ta ce to bar ta dawo filin sai ki na saboda rashin nayi ita za ta koya maki zama aure ita ba ta yi ba faqidu shay la yu'ti wanda baya da abu bai iya baka shi inda ta gaske ne wannan shiriritar da suke shiryawa cikin fina-finai inda da gaske ne shine rayuwa mai daɗi inda da gaske ne da haka ake zama aure wallahi da nasu bai lalace ba don haka akwai da yawa daga cikin mata masu ƙaramcin lissahi wanda in ta yi zaune tana kallon filim to gaba ɗaya tana ɗauko abin da yake faruwa ne tana ɗorawa akan mijinta miskini bawan Allah a dora zargin shi wani lokaci ba ya kaza ba ya kaza ga inda aka iya rayuwa nan ai kaga haka ake yi don haka wata dalilin ta kalli wani kasataran nan sai ta ma mijinta bala'i kawai wani kasar ta kalla ta ga yadda ake zama aure ashe mijinta dolo ne sakarai ne wawa ne bai iya rayuwa ba koma bayan maza ne na haka gaba ɗaya babu albarka tare da shi saboda ta gani cikin filif yadda 'yan fina-finai suke yi saboda rashin basira da karamcin lissafi da rashin sanin ya kamata da ya dace ai ko baki karatu ba ya kamata ki gano wannan masu fina-finai akwai wahala ki dafa kan wani cikin su wanda bai taba koran matar shi ba akwai wahala ki dafa kan wata ciki wanda bata yi aure ba aka koro ta wata sau shida wata sau bakwai wata sau hudu wata sau kaza dukkanin su jawaru ne wanda aure yan masa wahala rishin ɗabi'unsu da rashin halayensu da rashin kirkinsu da rashin iya zamantakewansu yasa suka gagara aure suka dawo suna shirya fina-finai a su sun kasa gyara gidansu sai ku su gyara muku gidajenku da haka da yawa daga cikin mata suna lalata rayuwarsu ta aure ta hanyar kallon fina-finai wallahi akwai daga cikin mata wanda har maganganun da suke yi wa mazajensu da sunan kauna wallahi a fina-finai suka gano su ita ba ta da basira ɗiɗɗiɗɗib ce ɗibgauce hajiya ɗibgo ba ta da basira ba ta da fahimta ba ta da kai ba ta iya yin wani abu da kanta gaba ɗaya ita a kuce abin da ta ji shi ne take maimaitawa da haka in ka ji tama mijinta wata magana wadda ta ji daɗi to shi ne ta yi an haɗi cikin filin ita ma ta ɗauko in ka ga ta wulakantar da mijinta wannan wulakancin wa a filin ne ta gano shi ita ma ta zo ta yi in kaga ta juya ma mijinta kai wata ta gani daga cikin ballagazajjun mata masu fina-finai ta ga ta aikata haka da sunan wai faɗakarwa wannan masu fina-finan sun lalata auratayya masu tarin yawa amma kuma duk wanda aka kara ma mikoro cikin su aka ce me yasa kake filin sai ce saboda faɗakarwa tunatarwa da wayar da kan al'umma to kai faɗakarwa ce to kana kai baka fara faɗakar da kanka ba faɗakarwa ce kake malam mai sa baka zuwa masallaci ka faɗakar da al'umma sai ka tafi ka tattaro 'yan mata lalatattu na gari ka ɗora rawa da su kuna mu ka ce faɗakarwa kake wani annabi ya irin wannan faɗakarwai balle kai da kake koyi da shi da haka kawai rena mutane da wautar da hankulan mutane lalatacce na gidan gaba bai sai ka jana ani na zaɓi in yi rayuwa ta in ƙare a cikin fina-finai saboda ina faɗakarwa kuma na gamsu da abin da nake yi ciki akwai wa'azantarwa akwai faɗakarwa akwai wayar da kai akwai waye kaza da kaza in za ka kasa amfani inda gaske ne akwai amfani cikin fina-finai tociya da sharri da mugun abu da wulakanci da wato jaraba wadda suka janyo ma al'umma ta lillumka alherin da ke tare da su saboda haka baya dacewa ko da ma a ce ke baki iya rayuwa dole sai kin kalli fina-finai dole sai kin kalli tseri to ya kamata ki zamo mai hankali in kin kalla fikar ki zama wannan abin da kika gani shine zaki wa kai tsaye ki fotokofin shi ki kawo gidan auren ki wallahi auren ki bajewa zai wallahi auren ki lalacewa zai matukar dai kika zama da kikiyan mace cewa zaki dauko karatun zaman aure a gidan wato a cikin fina-finai ko wallahi auren ki sai ya riga rana faduwa saboda haka matukar dai da gaske ne kina son tabbatuwa auren ki to ki yi hattara da yawa daga cikin taurin kai da saba wa miji da fajirci wanda ya fantsama ya watsu a cikin gidajen auratayya na al'umma a yanzu babban dalilin shi asalin shi tushen shi shine wato rashin ɗabi'un da ake samu masu kyau ga mata ƙarshe yana ƙarewa ne mai yawanci wato ga samo shi daga ƙalƙashin fina-finai ka samu mata ba su da ɗabi'un ƙwarai saboda fina-finan da suke kallo suna nuna masa ita mace wayayya ce ita matarar ta cewa in mijinta ya ce kale ta za ta ce kulu in mijinta ya ce wato kile ta za ta ce wato kalu wa kalu kuma za ta kakkara don haka saboda nuna ita ma wayayya ce yan birni ce yan zamani ce ta iya rayuwa tana da ta cewa ba ta miƙa wuya ɗari bisa ɗari sai yadda mijinta ya ce a tana da tsari ita ma tana da kai ita ma tana da da haka dukkanin wannan shiriri ta a cikin fina-finai ne ake ɗebo ta ‘yan uwa musulmi wanda ƙarshe sai zamo wato mata sun rasa ɗabi'unsu na ƙwarai sai dai ɗabi'un fina-finai kawai da yawa daga cikin gidajen aure kawai rayuwar fina-finai ce suke wallahi da yawa daga cikin gidajen aure rayuwarsu irin rayuwar ‘yan fina-finai ce kai abin da zai baka tausayi da mamaki wani mijin gawohi gashi buhu guda kana ganin kamar zai yi wayo amma da shi da matar shi za su zo su zauna su kunna film kin suna kallo suna aikatawa eh za ki ga kin ga yanda ake yi ga ma ki dore haka zai dore ce mata wai hudu mace aikin banza aikin wuri saboda haka ƴan uwa musulmi wallahi duk mutumin da yace a funafunai ne zai dauko zamantakewa ta rayuwa auren shi ko to lamarin shi zai kare da zage-zage tsakanin shi da matar shi da cinewa albarka saboda su ma da in sun tsara funafunan yawanci karshe da haka ake karewa za a yi wulakanci a ci mutuncin juna to irin wannan wulakancin da cin mutuncin shine abin da zai zama karshen rayuwarku ba a ɗaukar karatu ga waɗannan mutanen saboda ba su da karatun da za su iya ba al'umma ba a ɗaukar wani abu na zamantakewa ga waɗannan mutanen saboda ba su da shi ‘yan uwa musulmi mahi yawanci fina-finan da suka watsu da sairi-sairi da mutane suke kallo da wani wasan kwaikwayo da sauransu duka wato alƙur'ani ya magance mu irin wannan matsalar saboda alƙur'ani mai girma in ka kasa su kashi uku to kashi ɗaya cikin uku yawanci yana magana ne akan magance irin wannan matsalar saboda yana kawo mu kissoshi na mutanen kirki yana kawo mu kissoshi na mutanen kirki da yaya ƙarshen rayuwarsu ya kasance ko da sun sha wahala a farkon lamari sai alkur'ani ya nuna mamu to ƙarshe dai ta yi kyau ƙarshen su ya yi kyau sun ci nasara Allah ya kasance tare da su ya taimake su ya ɗaukaka su ya martaba su ya girmama su ya kai su cikin ni'ima da jin daɗi kuma sai a yi mamu umarni a ce mai koyi da su alkur'ani sai kama mu kissoshin mutanen banza masu taurin kai masu girman kai fitsararru na gidan gaba wanda sun yi da bayan Allah sun yi da Allah sun yi da annabawan Allah sai Allah ya nuna mamu ƙarshen su ko da Allah ya daga masu ƙafafarkon lamari sun ci sun sha sun baje sun yi abin da suke so to ƙarshe ake kallo sai Allah nuna mamu ƙarshen su bai yi kyau ba ƙarshen su Allah ya masu damƙaciya Allah ya darkake su Allah ya maida su labarai na wajajen zama sun zama tarihi Allah ta'ala ya sa ƙarshen su ya zama mummuna kuma ya sanya su cikin azaba ta dindindin ƙarshe sai a mamu kashedi game da kan mu yarda mu zama irinsu kan mu yarda mu yi koyi da su to alƙur'ani cike ke da irin wannan faɗakarwai duk in an gayi mutanen kirki ce sama wanda bai san qur'ani ba sai dibin duk abin da aka faɗi cikin qur'ani gaba ɗaya abin alheri ne ko a ta wani ɗauka yake ai qur'ani to shi qur'ani ai ba shari ciki wace ma ba shari ana akwai shari ana gaye shi dan a maka kashedi game da karkai koyi da sharrin nan kuma karkai kusa ga irin halayen masu aikata sharri ce sa wasu malamai ko kuma in ce wasu gardawa wanda suke hardace qur'ani ba su san komai qur'ani ya kumsa ba za su yi rayuwansu gaba ɗaya har da ƙur'ani ciki amma ba su san me ya ƙunsa ba sai su ɗauka duk abin da aka gani cikin alƙur'ani daidai ne sai ga suna sama ɗayansu suna lantana wai cikin ƙur'ani suna ga lantana ga yana sama sunansu ɗaya a wato a asariƙatu wai cikin alƙur'ani ya ga asariƙatu wai an haka nan ne wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana shi ma cikin ƙur'ani yake sai ka jero guda uku don haka ba duk sunan da ka gani cikin alƙur'ani bane ya dace ka zo ka lauta ma ɗanka saboda alƙur'ani yana tahiya biyu yana faɗin alheri yana faɗin shari yana faɗin mutanen kirki yana faɗin mutanen banza in ya faɗi alheri don ya kwaɗaitar da mutane ne ƙauna alheri ya sa masu shan shi cikin zuciya in ya faɗi shari don ya tsoratar da mutane ne game da guba da mugun abin da shari yake tattare da shi kuma su yi hattara kasu tunkare shi in ya faɗi mutanen kirki don a yi koyi da su ne in ya faɗi mutanen banza don a yi nisa da su ne kar a yi kusa da su saboda haka ‘yan uwa musulmi ba ya dacewa ga wani musulmi namiji ko wata musulma mace ta mai da ‘yan fina-finai su ne babban marji'i su ne ƙur'aninta bai dace ba ga wasu ma'aurata su mai da wato fina-finan da suke kallo wannan fina-finan su ne ƙur'aninsu su suke gaya masu rayuwa su suke raba masu rikici su suke raba masu gardama su suke ƙulla zamantakewa su mai kyau in ka suka yi haka nan to wannan auren nasu ba zai yi ƙarko ba ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala wato ya karantar da mu, ire-iren waɗannan cikin Alƙur'ani ayoyi suna da tarin yawa lokaci ba isa. Yana daga cikin dalilan da suke sanya mata suna kashe aurensu. Daga cikin dalilan wato mutuwa aure, wanda mata ne suke aikata waɗannan dalilan, daga ciki akwai rishin yarda da kuskure. Da yawa daga cikin mata masu zamantakewa aure, da yawa daga cikinsu 'yan ƙwarori ne ake samun wadda za ta yi laihi kuma ta yarda ta yi laihi to shi kuma rishin yarda da kin yi laihi yana iya ma laihin girma ‘yan uwa musulmi mutum ya aikata laihi ya yarda ya yi laihi ai wannan falala ce falala ce wadda ba kowa Allah yake ba ba sai ɗaiɗaiku cikin mutane domin sifa ce daga cikin keɓantattun sifofin mutanen kirki mutum ya aikata laihi ya yarda ya aikata laihi kuma ya dawo ya nemi yahuwa ga wanda ya aikata ma laihi wannan mutanen kirki suke mutanen banza sai ka shekara goma kana kwatanta mai ya aikata laihi bai ma yarda ba da laihi ne kawai laihin zai murja ido ya ce ma ba laihi ba ne in kuma ma laihin ne ya yarda laihi ne to sai ya mai shi ɗan sai ce yau dan na ɗan yi kaza kawai sai ya mai da laihin ɗan shi kenan a hausa ma a sabko a yi ta gumurzu shi wannan laihin nashi ɗan ne kawai ɗan kaza da nai shi ne hau wani abu alhali shi kuma laihi ba a ganin kankantar shi musamman idan wanda aka laihin ya damu da wannan laihi shi yasa a waje ko wajen Allah idan ka yi ma Allah laihi sai ka dawo kana kallon karami ne ai ba komi bane to ya zama babba dalilin rena shi kawai da kai ya zama babba Allah zai maka ukuba mummunar ukuba ta rena laihin da kamashi domin ba a kallon kankantar laihi ana kallon girman wanda aka laihin. don haka ba daidai ba ne wata mace ta yi ma mijinta kuskure ta kasa yarda da ta yi kuskure kai yana cikin zamantakewa mai kyau wanda ya dace ga namiji ko mace a cikin zamantakewa aure wasu lokuta ko da baka gamsu da laihinka ba kawai ɗauke shi don a zauna lahiya ko da baka gamsu ba laihin ne to yana cikin ƙoƙarin sifantuwa da sifofin mutanen kirki ka ɗauka kuma ka ɗauki niyyar gyara saboda a zauna lahiya 'yan uwa musulmi da yawa daga cikin mata abin da yake kashe masu aure shine ba su yarda da sun aikata laihi ai ta rige masu da mijin ai ta kwaramni ya tun laihin yana dan karami sai sa wani lokaci sai kaji an ce kaza ne sanadiyar rabuwa auren sai kai ta mamaki kaza fa kana ganin abin bai taka kara karya ba to an ki gamsuwa da laihin ne aka yi ta tattaunawa aka yi ta tattaunawa aka yi ta diskisiyon har ya kai ya girma har aure ya balle sanadiyar shi saboda haka ‘yan uwa musulmi musamman mata bayan Allah ku sani cewa yana daga cikin sifofin bayan Allah na kwarai idan sun aikata laihi su yarda sun aikata laihi kuma su nemi yahuwa Allah ta'ala da ya sifanta masu tsoron Allah sai ya ce wa lam yusirru ala ma fa'alu su ba su dogewa akan abin da suka aikata wa hum ya'lamun kuma suna sanar da cewa sun aikata ba daidai ba ba su dogewa sai sun nemi yanda za a yi a gyara Allah ta'ala ya faɗi a ƙarƙashin fasarar ta'ibatin abidatin sa'ihatin yace cikin sifofin mata na kirki da Allah yake zanawa sai yace ta'ibatin sai malaman tafsiri suka ce ta'ibatin su ne mata waɗanda in sun aikata laihi sun saba ma Allah to suna gaugawan tuba ga Allah in sun yi ma mijin su laihi suna gaugawan tuba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bari in ba ku labarin wasu matan ku daga cikin yan aljanna matan ku ne ku yan adam amma wannan matan suna cikin yan aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga sifofin wato mace ta kware baiwa Allah daga cikin sifofin sai yace ita ita ta aikata laihi ko ita aikata ma laihi in dai ta gano an samu matsala tsakaninta da mai gidanta to zowa take ta duka wajen shi ta ce ɗora hannunka akan gashin kaina riƙe gashin kaina na rantse da Allah ba zan ƙara rumtsawa ba sai in naga ka yarda sai in naga wannan ran naka da ya ɓace sai naga ka dawo cikin farin ciki da jin daɗi manzo Allah sallallahu yace wannan sifan mace ne ya aljanna haka wata cewa za ta sai dai kar ta shiga aljanna inda zai ta mijinta haka domin wata ta amince ta je wuta inda sai ta mijinta da'a shi kuma musulunci bai gai wata hanya ba mai gaugawa kai mace aljanna kamar hanyar miji ba ki iya nemo ta hanya wadda ke gaugawan kai mace aljanna kamar hanyar miji kuma babu wata hanya da musulunci ya gai mai gaugawa kai mace wuta kamar hanyar miji saboda haka lamarin aure ba wasa ba ne idan ba za ki iya ba ki ta rayuwarki ba tare da kin yi aure ba shi sauki a gare ki akan ki auri mijin da ba za ki iya mai biyayya ba ba za ki iya neman yardar shi ba ido rihe ɗan uwa musulmi yana daga cikin dalilai na sakin aure ko kuma dalilai na lalacewa aure wanda suke zuwa a ɓangaren wato mata shine da yawa daga cikin mata suna da lalacewa zuciya ta cewa ɗa namijinsu wanda ba nasu ba da ba su ɗauke shi ɗa ba har gwara ma wani ɗa na waje ɗan makwabta wanda ba su da alaƙa da shi zai fi samun huska mai kyau zai fi samun kyakkyawan mu'amala akan ɗan da mijinsu ne ya haife shi mana daga cikin dalilan mutuwa auren wasu mata akwai wulaƙantar da 'ya'yan mazajensu wanda ba su suka haife su kamar wata mace inda aka ce mijinta yana da wani ɗa daga wata mace ko suna tare da macen ko ba su tare da macen to in dai ɗan nan ba nata ba ne to wannan ɗan ya gamu ya ga bala'i ya ga mugu abu ko ɗan jariri ne sai ta ɗora dungunan kanshi tana mai maganganu tana zagin shi tana mai wulakanci wai ita bakin cikin ta kawai wannan ɗan ba ɗanta ba ne ba ɗan mijinta ne to wannan kuskure ne babba kuma ba musulunci ba ne maguzanci ne ya kamata wato mata musulmai su kiyaye wannan yana cikin jahilci bakin jahilci baki irin ya zaman to mace bata damu da yaro ba wai sai ɗanta ai ba zancen a ce ɗan mijinki ba in akwai mutunci ko ɗan makwabcinki ne ya kamata ki mai mu'amala irin wadda kike ma ɗanki ɗan uwa musulmi abin da ya kamata iyaye mata su sani ɗan wata mace wadda mijinki ya haihe shi tare da ita ba ke kika haihe shi ba wannan ɗan yana iya zama sanadiyar wato riƙe ki a duniya da kuma sanadiyar ƙulla maki alherin da hakki mutu ba ki mance shi wallahi tallahi a sunnar Allah da tsarin Allah yawanci aka samu jarababbiyan mace fitinanna wadda neman take ɗiyan mijinta so take ta yi ta ƙuntata masu wataƙila tana take sisiniya da ƙulle-ƙulle yadda mijin ma bai ma iya gano cutar wadda take masu to Allah ɗaukaka su yake ka je ka karanta tarihi yawanci ɗan da zake zai tsone maki ido saboda ɗan miji ke ɗanki kike tattali ko da a ce uwar shi ba ta gidan yanzu ɗanki kike tattali shi ne ɗa shi ne ɗan gida ko misu kike ɗanki ya samu su sauran ɗiyan su rasa da haka ki ta ƙulle ƙulle ki ta bin hanyoyi ta ki ƙuntata ma ɗayan wata ke ki tattali naki to Allah ba azzalumin sarki bane sai kin kare wahala da tattala ɗiyan naki sai Allah ya ɗaukaka waɗannan ƴaƴan da baki son su ɗaukaka sau da yawa mafi yawanci haka Allah yake duk in aka samu mace mai jaraba wadda ita ba ta san ɗan wata to wannan ɗan da ba ta so a cikin gidan gaba ɗaya sai Allah ba shi ɗaukakar da bai ba sauran ba in gaba ɗaya an kai su makaranta sai ya sauran ganewa ta yi ta baƙin ciki ta yi ta hassala ta yi ta cika tana bacewa ba yanda za ta yi har ma ta sa a ɗauko masu koya maɗayanta daban a cikin gidan si ta koya masu in ɗaukar littattafai da librori suke suna kimsa masu cikin kanunsu wallahi wannan ɗan da ba na ke masu yahi su gane ba haka Allah ya ga dama domin Allah ba a zalimi bin sannan kuma Allah ta'ala ya kawo mai wata hanya ta ɗaukaka dama dai ƙarshen bala'in kwaɗayin mata shine abin duniya ko sai zama ɓangaren abin duniya ya zamanto wannan ɗan da ba naki ba shi Allah ya makashin arziki yanzu sai ya ɗauki nauyinki da ke da ɗayanki da shi ne zai ɗora taimaka maku bayan kin yi wulakanci kin yi mutum mutunci watakila ma bayan kin tsuha rayuwa ta zo ƙarshe kina jiran mala'ikan mutuwa daidai lokacin ya yi ta hidima da ke ta maki ɗawainiya iyan naki wanda kika yi ta tattali kika yi ta haɗa da sauran ɗaya a kansu kika yi ta dannau da murƙusau kika yi ta hababba da hasaɓe a kansu a dalilin haka sai Allah ta'ala ya sa wani ɗan ƙwaya ne cikinsu wani kuma ya zama gili-gili wani Allah aza mai ciwon zauna ka huta wani ganin duka ɗayan naki gaba ɗaya sun tarwace yanzu waɗancan da kika wulaƙantar kika so ma ki kashe su saboda mugun nihinki yanzu cikinsu Allah ya ɗaukaka wani kuma sai Allah ya sa mai zuciyar tausayi babu ruwan shi da abin da ya faru can baya ya ɗora zuwa yana maki alherin da kullum in yin maki sai kin fashe da kuka na akwai saura gare ki don haka ba daidai ba ne ɗa na kowa ne haka bahaushe yake cewa kuma wallahi da gaske ne ɗa na kowa ne sau da yawa ma mutum yake zuwa a cinto ɗa bai san ɗan waye ba ya ce a bashi ya kula da shi ya tarbiyyantar da shi ya ƙarshe wannan ɗan ya zama alheri ba gare shi ba har ga al'umma gaba ɗaya sau da haka ba a wulakantar da yaro kuma ba a sa yaro cikin rikici in baban shi ya ɓata miki da rai ba daidai ba ne ki huce a kan shi ko ki mammare shi ko ki harare shi ko ki gaya mai bakan magana to don haka da yawa daga cikin mata suna samun matsala da mazajensu ne lokacin da mijin ya gano ita wannan matai in ba ɗanta ba ɗan kowa ma ya mutu sai ga shi ma ya hassala ya ɗauki ɓacin rai sai ya ɗauki matakin cewa da ya ƙara ganin wani alamun ƙyama kawai sakin ta zai ita kuma ta yi taurin kai sai ta yi ƙarshe auren nata ya ɓalle ‘yan uwa musulmi wannan wannan zunubi ne saƙon Allah ne wannan ba mijinki bane kika cutar ko kika saba zunubin yawa gare shi kin saba wa Allah kin saba wa mijinki kin cuci wannan bawan Allah bayan auren naki ya mutu kuma shari'a tana jiran ki a lahira Allah ba zai yahi maki ba cutar wadda kika yi ma wani da kuntata musamman ma wanda bai san hawa bai san sabka ba don haka ƴan uwa musulmi wato Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da kyautatawa wato a game cikin alkur'ani ya ce ku dora kyautatawa lalle shi Allah yana son masu kyautatawa kuma Allah ya tsoratar da munanawa ga ɗiyan wani Allah ya kaurara wato zance ya nuna cewa wanda suke gayin magana mai kaushi ko bakan magana ta bacin rai ga 'ya'yan wani ko ga marayu ko ga miskinai to su yi hattara su ma tana yiwa hakan ya samu 'ya'yansu ko da bayan ransu ne tana yiwa ke uwar kulawa da ɗiyanki kina cikin gadauniyar kula da ɗiyanki sai Allah ya kashe ki ko ko in an turo mala'ikan mutuwa ta zaki a ɗiya na ƴan ƙananu ne ban shirya ba sai Allah turo mala'ikan mutuwa ya kashe ki ɗiyan kuma a bar su ga wata wadda ta hiki mugun abu sai su ɗanɗana masu don ki gano in daidai ne ‘yan uwa musulmi aya ƙur'ani ƙarara ta faɗa haka Allah ta'ala ce a ɗora faɗin magana mai daɗi ga ɗiyan wasu sai ya ce wal ya kashe lazina lautara ku min halfihim zurriyatan zi'afan khafu alai waɗanda suke ƙuntata ma ɗiyan wasu suke musguna masu ya kamata su ji tsoron ka a zo su ma su mutu su bar ɗiya ‘yan ƙananu wanda suke fatan a samu masu tausayinsu a samu masu talallabansu a samu masu kula da su sai Allah ya ce falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida to su ji tsoron Allah su ma su ɗora faɗin magana ta daidai ga ‘ya'yan wasu daga cikin dalilan mutuwa auren wasu ‘yan uwa musulmi kamin je ga dalili na gaba akwai aya a cikin suratun nuru wadda alkur'ani ya tabbatar da ɗiyan mijinki ɗiyanki ɗiyan mijinki ko yana tare da matar da ta haihi ɗiyan ko baya tare da ita ɗiyan shi matsayin ɗiyanki suke yanda Allah ya yarda ke iya bayyana kwalli yake gaban ɗiyanki to su ma ɗiyan mijinki kin iya bayyana kwalli yake gaban su haka aya ta ce au abana ihinna au abana ibu'ulatihinna ko ƴaƴansu wanda suka haifa ko kuma ƴaƴan mazajensu daga cikin wato abubuwan da suke rosa auratayyar wasu mata ‘yan uwa musulmi akwai bakin kishi bakin kishi wannan da yawa daga cikin mata su ma suna da wannan matsala kuma yana zama sanadiyar lalacewa aure don wata mace saboda kishin ta baki ne kirin tana kallo aurenta yana tarwacewa yana rogajewa yana rogajewa har sai ya rushe gaba ɗaya tana nan kahe akan bakin kishinta tunda wato macen da take da bakin kishi yawanci aurenta ba kai tsaye yake mutuwa ba sannu sannu ne sannu sannu sannu sannu sannu sannu tana taurin kai tana kawa kai akan bakin kishin ta alamomi suna bayyana a gare ta gizagizai bakake wanda za su yi ruwan kashe aurenta suna haduwa tana kallo tana kallo tana kallo har sai auren ya zo ya mutu bau lokacin sai ta shiga innuwa ta yi tagumi ta fara lissafi da tunani ba daidai ba ne ya kamata a ce akwai lissahi tun kamin abu ya faru ɗan uwa musulmi da yawa daga cikin mata suna da bakin kishi kishi a musulunci kashi biyu ne akwai kishi wanda yake abin zargi akwai kuma kishi wanda yake abin yabo kishin da ake yabo don mai hankali ya san shi ba sai an fassara shi ba sai an fassara shi ba shine kishi mai kyau wanda bai sa ki zalunci wani bai sa ki bata zamantakewa bai sa ki lalata zuciyanki bai sa ki dora ma kanki hawan jini wato wannan shine kishi wanda shari'ar musulunci ta yarda da kishi ba a san namiji ba kishi ba a san mace ba kishi amma akwai kuma kishi abin zargi wanda shari'ar musulunci tana hada da shi ta yakace shi ba a yarda da shi ba ɗan uwa musulmi to nan muna zance ne akan wannan mugun kishin baki wanda kuma in ka kasa mata kashi ɗari to kashi gome ya tara da biyar duk suna da irin wannan bakin kishin wataƙilan kashi biyar da cikinsu za ka samu wanda ba su da wannan ciwon a cikin zuciyansu mahi yawancin mata suna abkawa a cikin bakin kishi shi yasa iyaye masu hankali wanda suka san ya kamata kuma suka karantu a bangaren rayuwar duniya idan ɗiyarsu tana zama aure tare da mijinta shekara goma lahiya lau shekara sha biyar lahiya lau kwatsam sai ya ƙaro aure sai aka gane ta gida to da icce suke kora ta ke wance yanzu shekara kaza kina tare da mai gidan ki ba mu taba ganin kin zo kin ce ga laihi ba sai yanzu dan ya kaura maza tashi ki koma wannan uwaye wanda suka san ya kamata kenan amma in su ma uwayen irin yan zamani ne sai ka ji an zo an kashe kunnuwa ana sauraron wahayin da za ta yi menene ya faru ana waye kaza kaza ita za ta ba su labari suna ba tana ba da labari su ma suna tafarfasa suna kumbura to bar shi yazo ai bai isa ya wulakanta ke ba saboda wata saboda wata ne ya wulakanta ta mutum ya yi shekara sha biyar ko goma tare da mace bai taba wulakanta ta ba kuma yanzu da ya karo aure bai ce ba zai wulakanta ta kwatsam ita sai ta tada hankali ba a zaunawa lahiya domin da yawa daga cikin mata suna faɗa da wannan tsarin na Allah yanda kaga Yahudawan duniya suna faɗa da tsarin ƙarin aure ko auren mata da yawa to su ma mata suna faɗa da wannan bar su ji suke ma babu wani waje inda Allah bai kyauta ba kamar inda Allah ya ba maza damar su ƙara mi su ƙara aure wata mace inda za a bar ta ta yi magana sai ka ji tana kusa ga ta ce Allah bai kyauta ba ba daidai ba ko ba ta faɗi da bakinta ba halayenta da wato dukkanin mocinta yana nuna cewa kawai ita ba ta yarda da wannan tsarin na Allah ba kuma bai yi daidai ba shesa wato bakin kishi na wasu mata shi yake rugurguza masa aure babu abin da ta rasa ga mijinta kuma babu wani wulakanci wata fada mijinta ya fara labaran zai karo aure to tun daga na ita take kashe nata kamin a kai ga karawan ita nata yake mutuwa da ya fara tattauna cewa zai karo aure shi sa malamai suke cewa in mutum zai kara aure bai da wani baki ko bakin annabi Allah ya arama don ka mamace bayani ka kwatanta mata da gamsu wallahi ba ka iya gamsar da ita ko bakin annabawa Allah ya arama iyakar fasaha don ka zo ka mata bayani na ta gamsu ba za ka iya haka ma za ka wasu mazajen suna da kirki suna da zukata masu kyau za su yi iya ƙoƙarinsu wajen kwantarwa matarsu da hankali su kwatanta mata ta gano ba matsala ba ne ba fitina ba ne ba tashin duniya ba ne ba wulaƙantar da ke ba ne ba ƙyamake ba ne ba rashin son ke ba ne yasa za a yi auren a ita ba ta gamsuwa da wani duk abin da ya faɗa mata to ita kishiyin shi mata ke kallo to kaga wannan tana da baƙin kishi akwai macen da in kaga ana zaune lahiya da ita ana yabinta to ita kaɗai ce amma dirar ta samu abiki ya zama sai sama wanda yake da mata guda ya marihe bakin shi ya daina yabanta yana shi matar shi kaza kaza baka da wannan bakin na magana sai radda ka kawo mata abiki ya zama aka ga da gaske ne haka nan take to lokacin ta tabbata da gaske tana cikin mata irin na da masu kirki da imani amma matukar ita kadai ce to ita wata mace in tana ita kadai za ta iya biyayya za ta iya saurarawa duk abin da za ta hatsi da shi na matsala za ta tsallake amma da ta gaba ita kadai bace to wanda ta saki Allah ta saki annabi ta koma kallon shedan me zai mata wahayi me zai bata umarni me zai sa ta ta aikata ta aikata da gaugawa dan haka 'yan uwa musulmi wasu daga cikin mata bakin kishin su yana kai su ga hauka wallahi tallahi sai su dora wato ababe irin na mahaukata ka zo ka kallin mace shirin kana ganin ta masha Allahu tari guda sai kai tunanin za ta yi hankali za ta yi cinkayen nesa za ta san ya kamata amma ina in ta yi wani abu mahaukacin unguwa kuma ba zai yi ba wai kishi ne a haka wannan bakin kishin yana kashe auren wasu ‘yan uwa musulmi kishi wanda yake abin zargi mahi yawanci mahi yawanci ba shi kaɗai yake zuwa ba yana haɗuwa da wasu miyagun laifuka ne wanda Allah ba ya san su duk inda ka samu bakin kishi to sai ka haɗe sai ka same shi ya haɗe da girman kai sai ka same shi ya haɗe da ananiya ananiya shine son kai son kai kawai ni ni ni ni duk inda ka samu bakin kishi sai ka same shi kuma ya haɗe da jiji da kai duk inda ka samu bakin kishi ko sai ka same shi ya haɗe da wulakantar da wani da rashin ko in kula da haƙƙin wani to waɗannan kuma manya-manyan kaba'ira ne su kadai sun ishi mutum wato ya cika akwatin shi ta hautar jahannama ba sai ya hada da wani ba don haka nan wurin bakin kishi yana hallakar da mace a duniya kuma ya hallakar da ita a lahira Allah ta'ala ya mamu tsari da shi saboda haka ƴan uwa musulmi musamman ƴan uwa mata yana da kyau su yi hattara kowace mace ta iya gidin zuciyanta duk irin yanda wato abu ya bata maka rai musamman ma kishin ki baki har ya kai har ya kai ki ga cewa ke duk alherin da kika gani kotan kishi yake ko abin ke zaman ki kawai matsala ne gare ki in ana son ki zauna lahiya to abin ke zaman ki ta zama cikin kunci da tsiya da matsala da tashin hankali to nan zaki zauna lahiya ki natsu amma duk da kika ga alheri ko rabin kan akai hani kika ga alheri gare ta to zaki ta da tsiya da bala'i ke a taba ki a taba hushin ki ne ki ganta cikin horin ciki a bikiyar zaman ki a taɓo fushinki shine ki ga abu ke zaman ki ta samu wani alheri to nan an ɓata maki ne kawai ba a maki daidai ba da kin ga kamata ki gano kina da matsala zuciyanki baki kirin take ba irin zuciyan mutanen kirki ba ki wanke ta ba a hana kishi ba amma dai yana da iyaka in kishi ya zamo mace tana yin shi gwalgwadon yanda ake so to za ta zama abin yabo za ta zama abin yabo abin jinjina ma amma in mace zama na ta ƙetare daga iyakar da aka shata ba kishi tana kallon ita wata irin mace ce yan bala'i ita game da kishi shi take duk duniya babu macen da take da irin nata to hauka ne ba kishi bane ba matsala ce ciwo ne kuma babban ma matsalar shi irin wannan ciwon ba a samun maganin shi a likita ki kewaye farmasi dagarin maraɗi gaba ɗaya babu wasu ƙwayoyi da za a baki ki hambaɗa ki samu sauƙi babban inda za ki samu sauƙi shine idan kina saurara ma Allah idan kina saurara ma annabin Allah in kuma haukan ya kai Allah da annabi ba su da doka a kanki to shi kenan ke kin samu haukan da sai ya rakka ki har kabari saboda haka 'yan uwa musulmi waɗannan wasu kenan daga cikin dalilan da suke sanya auratayya suna mutuwa wanda suke zuwa ɓangaren iyaye mata Allah ta'ala ya tsare 'ya'yan musulmi game da waɗannan baƙaƙen halayya waɗanda kuma suke cikin su tsamo-tsamo Allah ta'ala ya wanke masu zukatansu ya raba su da haka muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya zaunar da wato auratayyan musulmai lahiya dukkanin musulman da suke fama da rigingimu da rikici a cikin zamantakewansu Allah ta'ala ya kawo masu mahita ya ba su maslaha ya sanya fahimta tsakaninsu ‘yan uwa musulmi kullum ina jaddadawa ina ƙara aure na musulmi da musulma so ake inda akwai ƙoha ko da kan aka yi wace ƙohai wadda za a iya fahimtar juna a gyara to haka aka fi su ba a san a ɗora gaugawa wajen zartar da saki ba a san ya zama saki kawai shine maganin ƙarshe ba san ko duk motsin da ya faru saki ne za a bujiro da shi wannan ba daidai bane ba Allah ta'ala ya zaunar da mu lahiya baki daya wannan gari namu na maradi Allah ta'ala ya ƙara bunƙasa kasuwanci a ciki da ƙara kwararo da da rahama da alkhairi a ciki kasar mu ta Nijar Allah ta'ala ya ƙara mata aminci da zaman lahiya Allah ta'ala ya mamu maganin miyagun mutane da azalumai dukkanin masu kokarin kunna wutar fitina Allah ta'ala ya sa ta kari a kansu Allah kai ya ba su sa'a Allah ta'ala ya ƙara mu zaman lahiya da kwanciyar hankali da lumana da sanyin rayuwa da jin daɗi Allah ta'ala ya kwararo alkhairori da albarkoki a cikin wannan ƙasa tamu damana da take tunkaro mu Allah ta'ala ya sa damuna ce wadda take cike da alkhairai wadda take cike da albarka wadda take cike da abincin mutane da dabbobi Allah ta'ala ya kama mu da kamawar shi Allah ta'ala ya tsare mu da tsaron shi na musamman Allah ta'ala ya sa hannu cikin dukkanin al'amuran mu wanda muka kasa Allah ta'ala ya iya mu baki daya wanda suke bara addu'o'i akan bukatocin su na alheri muna roƙon Allah ta'ala biya man bukatocin mu baki daya na alkhairi wala haula wala quwwata illa billahi mutsari sallallahu